الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح. الحمد لله يعني izziya shafi nawa mai ahalari bai zo ba ina za mu tashi izziya fasulun rabewa kenan insha Allah wa mujibatul gusuli abubuwan da suke wajibta wanka arba'atun guda hudu abinda in ya faru wanka yake zama wajibi guda hudu ne na farko in ƙida'u dannil haidi yankewar jinin haila jinin na al'ada da yake zuwa wa mata to idan ya yanke jimana ya ɗauke to yana wajibta yin wanka wa dammin nifasi da kuma yankewar jinin biki jinin aihuwa kenan shi ma idan ya yanke yana wajibta wanka mai askari yake wa kurujul waladi wa illam tara dama da fitowar ɗa ko da ba ta ga jini ba ta gane ai fitowar ɗan shi ne asalin abu da ya wajibta wanka kamar mala ya san akwai zamani zai zo da za a yi tiyata a cire ɗa ba tare da jini ba to wannan ma yana wajibta wanka akwai wanda suke aihuwa babu jinin sai daga baya jinin ya zo akwai wanda kuma kwata-kwata jinin ba zai zo ba akwai wanda jinin yake fara zuwa kafin aihuwa akwai wanda kuma tare da jinin aihuwa take zuwa to ala ayi hali kowane irin aihuwa ce yana wajibta wanka mai askar ya ce wa in lam tara daman ko da ba ta ga jini ba ko operation aka yi aka cire dan in dai ɗaya ya fita daga mahaifa to dole sai ta yi wankan biki ko da ba jini a wannan abu ne na al'ada eh to ai jini ne kwanakin jini ne idan ta aihu ba jini wanka kawai za ta yi ta kama sallah eh in kuma ya zo da jini to sai a jira daga ranar da ta aihu zuwa kwana 60 in jini ya ɗauke ta wanka ta kama sallah in bai ɗauke ba yana cika kwana 60 ya zama jinin istihaba sai ta wanka ta kama sallah wal mautu da mutuwa ka gane ai mutuwa in musulmi ya mutu wajibi ne yan uwansa su wanke shi mutuwa tana wajibta a wanki musulmi shi wajibci ya kare a kansa wajibcin yana dawowa kan yan uwansa ka gane ai to a nan in ka lura asali abin da yake wajibta wanka abu uku ne shi nan malam ya ce maka hudu ya shigo da mutuwa amma mutuwa ai ba a kansa bane shi ma mace wankan ba a kansa ya wajaba ba eh abin da ya wajaba a kanka abu uku ne yake wajibta maka wanka yankewar jinin haila da yankewar jinin biki da kuma janaba kamar da zai kawo janaba a gaba wannan shine a hakika abu guda uku ne to amma malam da yake maka arba'atu ya shigo da mutuwa duba da cewa dai musulmi ya mutu wajibi a wanke shi kafin a sallace shi abu na hudu da malam ya kawo ya ce wal janabatu da janaba wahiya ita kuwa janaba nau'ani nau'i biyu ce shi yasa ya jinkirta ta ana maganar wajibcin wanka janaba ita ce farko amma saboda ita tana tattale da wasu bayanai da kuma nau'antaka sai ya jinkirta ta a ƙarshe saboda ya ji daɗin bayani dalla-dalla وهي نوعان ita janaba din nan nau'i biyu ce na farko khurujul mani fitowar mani ka gane ai almuqarinu lil lazzati mai lukanyuwa da jin daɗi wato wanda yake fitowa tare da jin daɗi in mani ya fito ba jin daɗi wanka baya wajaba sai dai ka yi tsarki ka wanke inda ya taba kawai sannan kuma jin daɗin ya zama almu'tadati wanda aka saba a al'ada jin daɗin da an sani a al'ada ana yin mani to irin wannan jin daɗin ne in mani ya fito tare da shi yake wajibta wanka kuma kurujin mani nan wai ba sai ya fito kofar azzakari ba mai sharhi da yace maka kurujul mani ai intisaluhu an mahallihil musbit rabuwarsa da mahallinsa al-musbiti fihi wanda yake matabbaci a cikinsa mani in ya fito daga mazauninsa ba Allah ya gaya mana ya khuruju min bainus sulbi wata ra'ibi ba yana fitowa tsakanin kwankwaso da kalankalma to in ya rabu da mazauninsa kawai wanka ya waje ba ko bai kalaso bakin kofar ba ai abin nufi maka san al-musbitu ba al-muqirru fi guri wanda yake zaune a cikinsa falwajibu abin da yake wajibta wanka a nan ba kuruji ɗumbin an koma asali a abin da yake wajibtawa huwal intisalu an mahalli shi ne rarrabewa ga balin mahallinsa in ya bar gurinsa da Allah ya halicce shi to kawai wanka ya zama wajibi saboda me ko mun dadewa zai fito ko ba a lokacin ba ko an samu wasu awoyi inda ya bar wancan gurin dole sai ya fito to amma fitowar shi ne alama ta zahiri na cewa wanka ya zama wajibi yinan rajuli maniyin nan daga jikin namiji ya fito awil mar'ati ko daga jikin mace ne duk ɗaya ne yana wajibta wanka yanda yake wajibta wanka in ya fito a jikin namiji haka yake wajibta wanka in ya fito daga jikin mace fi nauni a cikin bacci ne mani nan ya fito au ya kazatin ko a farke ne bi fatihil qafi ya kazatin ana rubuta shi da fatahar qafu karka ce ya kazati ko da ita ma wata luga ce ya kazatin din amma anan da ya ka maka bi fatihil qafi ya kazatin diddun nauni shine kishiyar bacci ido biyu kenan wa qad yajibul ghusl hakika wanka yana wajaba da kuruji ga fitowar mani min gairi mu ƙara nufin lazza ba tare da rubanyuwar jin daɗi ba misali misalin an yi jami'a ya yi jima'i fayyalitazza ya ji daɗi shi kasa jima'in ba yana wajibta wanka ba wallan yunzil amma da ya ji daɗin jima'in nan bai yi inzali ba mani bai fito ba ثم يخرج منه المني sannan daga bayan mani ya fito masa kabla an yabta sila kafin yayi wanka to shikenan zai ga yayi wanka ne na wancan jima'i ba zai wanka biyu na fitowar mani da na kuma jima'i ba to in ya zama sai da yayi wankan janaba daga baya sai mani ya fito to ba zai wanka ba eh ya riga ya gama ya riga ya rabu da mazaunin sa tun da farko lokacin da yake jima'i fitowa ne bai yi ba dama ba mun ce intisalihi al mahallihi musbiti ba to ya riga ya tabbata tun a jima'in da yi saboda haka yanzu fitowar da yayi ba zai fito da jin daɗi ba ba zai ma ba zai ji alawa ba sai dai ya ji wandansa ya ɓaci to wannan in dai sai da yayi wankan janaba na jima'in da yayi sannan daga bayan mani ya sako wannan ba zai wanka ba wankan da yayi na farko ya wadatar sai me to nau'i na biyu na janaba wa mujibu hatafatil baligi da ɓoyuwar kan azzakari na baligi waya in baka san hashafa ba ra'asu zakari kan azzakari shine gwari-gwari kenan alhashafatu wa hiya ra'asu zakari au ko kuma majibu misliha ɓoyuwar misalinta tsawonta gaba ɗaya min makadu'iha tun daga mayankarta shi farji adami a cikin farjin ɗan adam ne ya sa zakarin augarihi ko waninsa wanki ya waje ba ko farjin dabba ne shi dai wanka ya waje ba a kan shi banda dabba ko farjin aljana ne ka gane ai wanka ya waje ba a kansa da shi da aljanar gaba ɗaya tunda ita ma akwai takalifi a kanta unsa sannan a farjin mace ya sa a zakarin au zakarin ko a duburan namiji ya sa inda ya koyi ko a dubura ne ya yi luwaɗi wanka ya waje ba a kan hayyin a farji ko duburan rayayye ya sa a zakarin au mayitin ko a jikin gawa ne ko farjin gawa ne shi dai wanka ya wajaba a kansa wa in lam yunzil ko da bai yi inzali ba ko mani bai fito ba shigar azzakari kadai cikin farji janaba ce mai zaman kanta ko da mani bai fito ba alhamdulillah risala shafi ɗari bakwai da sha biyar to ana za mu tashi ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج ولا يجوز اللعب بالنرد yin wasa da dara la yajuzu baya halatta wala bishataranji wala karta karta duka baya halatta haramun ne wala ba asa babu laifi amma yanzu mutanen saudiya gwamnatin saudiya wai sun halatta wa mutane su yi karta eh wala ba asa babu laifi an yi sallima alaman yal'abu biha mutum ya yi sallama ga wanda yake wasa da karsa wannan akwai saɓani mai askar yake an karhanta da mai izziya ya ce an karhanta ya musu sallama hali talabbusu biha lokacin da suke cuɗanya da ita lokacin da suke karkar shi ne aka hana ya musu sallama amma an kamo ka same su ko a gurin ne ba karta suke ba to babu laifi dan ka musu sallama wai kurahul julusu amma an karhanta zama illa man abu biha zuwa wato ga wanda a gurin wanda yake yin wasa da karta ko dara ka zauna a gurin suna yi koda ba ka yi makaruhi ne wan nazaru ilaihim da kuma kallo zuwa gare su koda ba ka yi ka je ka zauna a gurin kadai makaruhi ne ko kuma ka je ka tsaya ka kewaye yawa ana ana kallo shi ma makaruhi ne yin haramun ne shine wala yajuzu wannan ya nuna yin bai halatta ba haramun ne to amma kallo kuma ko ka zauna abun da ake kai ba yi kake ba makaruhi ne wala ba sa babu laifi bi sabki da yin tsere musabaka bil khayli da doki wa bil ibli da kuma raƙumi wa bisihami da kuma kibiya birranni da yin harbin kibiya wannan duka babu laifi maza Allah ya halatta bayan hani da ya yi istisna'in ya ce la sabaka illa fi salasi al-khuffi wal nasli wal hafir ko la sabaka illa fil khuffi wal nasli wal hafiri ba wata musabaka da ta halatta sai dai a doki da kibiya da kuma raƙumi to babu laifi don an yi musabaka tsere wa in aka raja shay'an in sun fitar da wani abu na lada ja'ala sai su sanya muhallilan mai halattawa bainahuma tsakaninsu ya akuzu zalikal muhallilu wannan mai halattawa zai ɗauki wannan ladan in sabaka huwa in shine ya tsere musu yayi lamba ta ɗaya a'a in sabaka huwa shi wanda yake muhallilu mutum biyu ne suka fitar da ladan su kuwa aka raja yake maka akwai alifin ta suna kamar suna gasa da juna doki na ya fi naka gudu ko ni na fi ka iya sukuwa ko na fi ka iya tselen doki a ce to in ka yi zaka ka dubu goma ni ma na ka dubu goma an hada ya zama nawa dubu ashirin sai mu ce wane kai ka zo ka shiga sai su kira na uku shine muhallilan ka gane ai shi bai sa kuɗi ba to yanzu abin da za a yi za a yi tsere kai wane da muka sa ka ba ka sa ko kwabo ba in ka riga mu kai lamba wani ka ci dubu ashirin kaga ba zai zama ta ba tunda shi bai sa kuɗi ba yau in ya sa kuɗi kuwa suka zama kowa ya sa kuɗi kuma aka ce duk wanda ya lamba wan shi ne ya fito wannan tashin ina fata an gani yawa su da suka sa su biyu to shi kenan a babu laifi ja'ala bainahuma muhallilan su sanya wani mutum daban mai halatta wannan abin da suka sanya bainahuma tsakaninsu ya akudu zalikal muhallilu zalikal muhallil wannan mai halattawan ya akudu zalika zai karɓi wannan ja'iza in sabaka huwa in shine ya riga su to wa in sabaka gairuhu ba in wani sanin ya riga shi lam yakun alai shay'un ba abin da za a bashi to kaga anan dole kowa ya yi kokari kai za ka yi kokari kai da ka sa kudi shi ma wata zai yi kokari don ya sa kudi shi kuma da bai sa koko ba shi ma zai yi kokari don me yawwa don ya samu wannan kudin su kuma saboda gasarsu kowa yana cewa ya fi uwansa iyawa saboda haka kowa zai iya kokarinsa ba don ya samu kudi ba kudi kan ya riga ya fitar ba zai dawo ba kaga a nan kowa zai yi da gaske to wannan imam mali yace ya halatta yace haza qaul ibn al-musayyib wannan shine zancen ibn al-musayyib akirul mutaqaddimina wa awwalul mutaakhirina shi ibn al-musayyib ba eh shine akirul mutaqaddimina shine yana da cikin al-fuqaha al-madina sab'a malaman madina guda bakwai eh wanda ake karban fatawa a wajensu tabi'ai ne yana daga cikin tabi'an nan guda bakwai malaman su imam malik to wa qala maliku shi kuma maliku yace ne inna ma yajuzu yana halatta a wajen musabaka an ya an yukuri da rajulu sabakan mutum ya fitar da ladan su kuwa idan ka daure bar ka ce sabku shine tseren in ka ce sabakan abinda ake sawa ladan su kuwa wannan wasalin ne kawai na ba shi ne bambanci asabuku shi ne tseren asabaku ladan tsere to yana halatta an yi kurijar rajulu sabakan mutum ya fitar da ladan sukuwa fa in sabaka gairu in waninsa ya riga shi a kazahu wanda ya riga shi ya ɗauka a nan su su biyu ne kenan ba wancan na mutum uku ba ka gane ai su biyu su fita na fi ka iyawa a'a baka fi ni ba to na sa dubu goma mu je mu kaga shi kaɗai ya sa idan har kai da kace ka fi ni in dai ka riga ni to ka ɗau dubu goma kaga wannan ba tata bane tunda kuɗin ya fito daga bangaren mutum ɗaya ko in sabaka fa in sabaka gairuhu akazahu idan wannan sa ne ya riga shi ya ɗauka wa in sabaka huwa in kuma shi ne ya riga shi da ya sa abun to kana lillazi yalihi kudin zai kasance ga wanda ya biyo bayan sa yana batu minal mutasabiqina daga salon masu tsena in ba su biyu bane ka gane ai nan yana maganar su uku ne zuwa sama shi ma mutum ɗaya ne ya fitar ka gane ai duk wanda in shi ya riga eh to wanda ya zo lambatu shi zai dauka in kuma wani ne yayi wanda ya lamba wani sai ya dauka ina fata an gane wanda ya fara zuwa in ba shi da ya sa kudin ba ya yi lambawan to na sani in kuma shi da ya sa kudin nan ya riga to kana lillazi ya lihi ladan zai kasance ga wanda yake gunsa a baya minal mutasabiqina daga masu musabakar wa in lam yakun ghayru ja'il sabqi wa akhar to in musabaka ta zama iya ta mutum biyu ce ba lam yakun ba wanda ya kasance a cikin tseren gairu ja'ilar sadiki sai wanda ya sanya ladan sukuwar wa akhar da wani su su biyu kuma mutum ɗaya ne ya fitar fasa baka ja'ilar sadiki wanda ya sanya ladan sukuwar kuma ya yi number one a can ba an ce kanan yin laziyar lihi ba minar mutasabiki da nan kuma mutum ɗaya ne ai suka yi tare da mai sanya ladan in ya san ko shi ya lamba ko ba shi ya ba ba shi za a yi ai ba zai yi kokari ba to idan shi ya yi lambawan kuma su biyu ne kadai da shi da ya sanya ladan da wani fa sabaka ja'ilu sabki sai wanda ya sanya ladan su ko wanne ya zo number 1 to akalahu man hadara zalika wanda ya halarci wajen dan kallo wanda ya zo ya yi shaida wane ya fi wane iya tsere ko wane ya tsere wa wane ai dama za su da shaidu to ladan ya zama na yan kallo in dai wanda ya sa ya ladan ne yayi number one to zai zama na yan kallo ne in kuma abokin hamayyar tasa ne abokin tseren nasa ne yayi number one to shi zai ɗau wannan kuɗin da abokinsa ya sa ka gane duk yadda aka juya dai baya halatta kai ka kawo ni na kawo wancan ya kawo a hada duk wanda ya yi lamba wani ya ɗauka wannan shine asalin caca to alhamdulillah sai hukuncin macizai sai ne hashiyatul adawi shafi na nawa masu tun da nawa shafi na 63 to ana za mu tafi a sama ko a ƙasa so wa amma sifatu zati amma kaga sifofi na zatin Allah kadimatin ita ma da daddiya ce ittifaqan da gamuwar maluma ba farariya bace yanda Allah yake kadimi madawami haka siffofinsa ma suke kadima madawwamiya la tufariqu zata ba ta rabuwa da zatin Allah wahiya samaniya takwas siffofin zati guda takwas ne alqudratu iko wal iradatu da nufi wal ilmu da sani wal hayatu da rayuwa was sabu da ji wal basaru da gani wal kalamu da zance wal baqa'u da wanzuwa waɗannan su ne sifatun zaci yadda Allah yake tun fil azal ba fararre ba to haka waɗannan sifofin suke ba wai da Allah ba yi da iko sai daga baya ya samu ƙudura ba da ma can mai cikakken iko ne tun fil azal haka na al'irada nufi ba sai daga baya nufin ya faru ba da ma sai yana da nufi inna ma'amuru iza arada shay'an haka na al'ilmu sani da da ba jahili bane daga baya ya sami ilimi to haka na alhayatu rayuwa da ba mutacce bane daga baya ya rayu haka na asamu ji da ba kulma bane daga baya ya zama mai ji wal basaru haka nan gani da shi ba makaho bane daga baya yake gani wal kalamu zance da shi ba daidai bane daga baya ya fara yin zance ka gane wal baqa'u da wanzuwa ba zai kare ba har abada waɗannan su ne sifatu zati kadima ittifaqan da gamuwar maluma to alhamdulillah to sai ne asari eh ya ya alhamdulillah shafi na nawa asari ɗari biyu da nawa to fasulun taharumul ummu uwa tana haramta a aure ta ta san muna cikin kitabun nikahi saboda haka ba sai ya kan maka zancen tana ya ba ta ce maka auren uwa haramun ba tunda Allah ma cewa ya kuri kuri mata alaikum ummahatukum ka gane ai wa banatukum wa akhawatukum to me dalilin da aka ce hurimat alaikum ummahatukum a wannan ayar ba ai maganar aure ba a farko saboda a baya an ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum ai kun san maganar aure ake ko to shi ma tunda ya ce maka kitabun nikahi dan ya shigo sabon fasali har yanzu dai a cikin sa yake kaga kamar yayi koyi ne da usulubi na alqur'ani da Allah ta hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum har zuwa ƙarshe to sai ya fara da jerowa a yanda Allah ya jeranta a wannan aya taharumul ummu al ummu uwa taharumu tana haramta ga ɗanta ya aure ta wa in alat wannan kuma koda ta ɗaukaka ita ce kaka ko da uwar uwa ce ko kakar uwa ce ko kakar kakar uwa ce haramun ce kaman uwa ne ba zai aure ta wal bintu da ya da mutum ya aifa ta tsatso tana haramta ya aure ta wa in nazalat ko da ta jiɗa ko ƴar ɗa ce ko ƴar ƴa ce ko jikar jika ce shine wa in nazalat sai an ce wa in alat ba nan an ce wa in nazalat ko da ta sauka malin ya ce walau mina zina ko da ƴar ta zina ce wanda a shari'a babu gado tsakanin babu alaka ba nasaba a shari'a ba zai gaje ta ba ba za ta gaje shi ba ya amma ta bangaren aure tunda jininsa ce ba zai aure ta ba haramun amma fa ma yake maka inda ibn al-qasim abu ibn al-qasim bayan malamin su ya bar duniya aka zo da wannan fatawar bayan imam malik sai almajiransa aka ce to shi wannan ya da ake cewa haramun ne idan yar zina ce ba ibn al-qasim yace haramun ce wa ajazahu ibn al-majishuna ibn al-majishuna ya halatta auren yar zina tunda an ce wala ya halmu bi zina halalu ibn al-majishuna yace inda ba ba ba yar sunna bace ba laifi mutum zai auri kayansa yi a'a wanne ne ƙaunin sa ya fulin jayi za ka ce a ijtihadi ne kuma kowanne ya kai haddi na ijtihadi yi tun da kaga mai askari ya kawo kuma bai ce maka wa zahiru al'awwal ko asali ba yawwa kowanne magana sa abin dubawa ce ba wai da ka suke ba saboda munan ya ce maka muktasar ne abin takaitawa ne da an shiga filla filla zai gaya maka hujjar da kowa ya kawo wanda kai kanka an gaya maka ba za ka iya rinjayar da guda ɗaya ba da za a rinjayar da sun rinjayar inda ake rinjayar ai suna gaya maka wa zahiru al'awwal ko wa sahihu al'awwal ko wa sahihu al-sani ai suna faɗa bayan sun shiga sun duba hujjojin kowa to a nan bai gaya ma haka ba saboda kowanne ya kawo hujja wacce take a bar dubawa ce wal uktu haka nan tahrumul uktu wannan wa'ul adafi ne yar uwarka tana haramta dama hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum sai wa akawatukum to min ya albintu min ya al'ummu min ya albintu to saura al'ukutu yar uwarka tana haramta gare ka yar uwa anan ba sai an gaya maka wace iri shakikiya ko li abiya ko li ummiya kowace ce a cikin guda uku na haramu ce kawai wa akawatukum wa banatun aki da ƴaƴa mata na ɗan uwa ƴar wanka ko ƴar ƙaninka haramun ne ka aure ta wa banatun ukuti da ƴaƴa mata na ƴar uwa wanda ba gado ma a tsakaninku ba gado a tsakaninku ita ƴar ƴa ko kwa ƴar ɗan uwa to amma kuma ba za ka aure ta ba ‘yar ‘yar uwa, ‘yar ya ko ‘yar ƙanwa, kaga ba ka da gadanta ba ta da gadanka, don ‘yar wani gida ce, amma dai ba za ka aure ta ba, wanda take ce maka kawo, wancan manatul aki wanda take ce maka baffa, ka gane kai ƙanin ubanta ne kowon ubanta, kaga za ta ce maka baffa, in ya zama banatul ukuti kai a ‘yar ‘yar uwarka ce tana ce maka kawo, to ba za ka aure ta ba. wa in ba urad ko da ta nisanta bi ma'ana ko jikar dan uwa ce shine nisan ko jikar jikar dan uwa ce ko jikar yar uwa ce ko jikar jikar yar uwarka ce ba urad ta nisanta ba ba a ciki ta fito ba jika ce to ba za ka aura ba jikar ka ce kai ma wal ammatu da gwaggwanni shine wa ammatu kun da Allah ya faɗa shine ammatu gwaggwanni jami'in na amma goggo ita ce yar uba ko kanwar uba ba za ka aure ta ba wal khalatu da innoni jami'a na khala wa amma tukum wa khalatukum in ja Allah to duka ba za ku aura ba min jami'il jihad na dukkan fuskoki guda uku ka gane ai goggonka ce shakikiyar babanka ko goggonka ce li'abiyar babanka ko goggonka ce li'amiyar babanka ko kuma innarka ce shaƙiƙiyar gyatumarka ko innarka ce li'abiyar gyatumarka ko illarka ce ni ummiyar gyatumarka shine min jami'in jihati ba sai ya yana maka wani gwalu-gwalu ba da ya haɗa maka al'ammatu wal khalatu sai ya musu kuɗin gona ya ce maka min jami'in jihati wa ummu zaujati da uwar mata shine wa ummu hatu nisa'ikum in ji ayar hudu mata alaikum wa umma hatu nisa'ikum uwayen matayenku su ne surukanku da suka da kuka wuri ƴaƴansu su ne ita ce ummu zaujati bil aqdi daga an daura aure ta haramta gare ka daga an ce fatiya an daura aure tsakanin wani da wance to uwarta ta haramta gare ka ko a take agun ka ce ka sake ta to uwarta uwarka ce ba za ka aure ta ba wa banatuha ai wa tahribu banatuha ƴaƴan matarka suna haramta ka aula duk dukuli biya in kayi dukuli da uwar eh in kayi dukuli da uwar to ita ta haramta amma an baka take ta ba za a iya kuncewa da uwar a daula da yar amma daga ka aure ta uwarta ta haramta amma ita ba ta haramta ba duk dukuli sai ka take uwar ina fata an gane eh sai ka ce sadakin da ka bayar ya zama kudin gaisuwar uwa ai kai ma dai ba za ka ce a da da shi ba sai da kana san yanka eh ba ka ji abin da malamu ya gaya wani ba da aka zo gurin wannan wai ka auri mace ne ba zawala sai ta shiryo abinci sai ta ba wa ita budurwa ta kawo ma da ita zo ta ce ina mijin tsofin nan ina mijin tsofin nan yake sai ya ce ah tsofin sun sami yara ne ba su aula ba a to in kana so ai sai ai ita to yanzu abin da za a yi ki je ki ce mata sadakin da na bata ya zama kudin gaisuwar uwa yanzu da ke za a yi sai zai samu alwali ya ce ga sadakin wancan mun daidaita alwali ya kira ana magana da alwali tana can mace idan alwali ya zo ya aura maka shi kenan aure ya tabbata wancan ya warware yi ai shi yasa da Allah ya ce da ya ce wa ummahatun nisa'ikum ka gane ai wa ummahatun nisa'ikum yawa da ya ce wa raba'ibukum lati fi hujurikum min nisa'ikum lati da kaltun bihinna agololinku agola ba ita ce yar matarka ba to sai Allah ya ce an haramta maka amma min nisa'ikum lati da kaltun bihinna agolanku wanda suke daga matayenku da kuka yi dukuli da su su aka haramta muku ko a wuri agolan fa in lam takunu da khaltun bihinna idan ba ku yi dukuli da uwayensu ba to fa la juna alaikum babu laifi gare ku ku auri ƴaƴansu an in kun warware da uwar to saboda haka babu laifi ita uwar ta dai daga an shafa haramun ne amma ita bi dukuli sai kai dukuli da uwar sannan take zama haramun wala ta fasul hurmatu wannan alfarma ko haramci ba ta keɓantuwa da ainiha da ainihinta wajen cewa matar yarka ce kawai shi kenan ta haramta a'a sai ka taki uwar sannan take zama haram au kauniya ko kasancewa tafi hidiri tana cikin tsarinsa eh tsari reno shine agolan وربائبكم التي في هجوركم to shi ne hijiri al hujur ai jami'a na na hijiri wannan yana cikin abin da malaman ta suke cewa la mafhuma lahu agololunku waɗanda suke cikin renanku suna suna zaune a gidanku to in ta zama agolan tana gidan ubanta ba ba ta zauna a hannunka ba shi kenan sai ka aure ta dan dan an ce Allah fi hujurikum ko ba sa cikin tsalinku in dai kun taki uwar to ita ma haramun ce wannan agola wa halailul aba'i da matayen ƴaƴa a ubanni matar uba haramun ce ka aula uwarka ce su ne hala'ilul aba'i al'aba'u din nan kuma wa in alau ko da sun ɗaukaka ko da kakanka ne wanda ya haifi babanka ko ya haifi gyatumarka matarsa kakarka sai ba za ka aure ta wa hala'ilul abna'i da matayen yayaye shine wa hala'ilul abna'ikum ka gane ai amma fa ya'yan min aslabikum na tsatsu ba dan kawu ya saki mata ba ko a ko kawunka ko baffanka ya saki mata wannan sai ka auna eh kawunka ba ko da uwa dai eh ɗanin mahaifiya ko da uwa da uba suke da jatumarka ko baffanka wan babanka ko ƙanin babanka uwa su zai uban su daya idan ya saki mata sai ka aura kai ma in ka sake sai ya aura yi yawwa yi duka ya halatta ko da uwa ɗaya uba ɗaya suke ƙwarai kuwa ya halatta wa in nazalu wa hala'ilu la'aba'i da matayen al'abna'i ko matayen ƴaƴaye wa in nazalu ko da sun sauka su ƴaƴayen ko da jikan ka ne matarsa ba za ka aura shine in nazalu ba ɗanka na cikin ka ba ko jikan ka ne ya auri mata to ta zama jikar ba za ka aure ta wannikahul muktalabu fihi aure wanda aka yi saɓani a cikinsa wajen inganci wannan mazhaba ta ce auren ya inganta wata mazhaba ta ce auren bai inganta ba to in ɓangaren haramcin aure ya zo kar sahihi kamar ingantacce ne kamar matar da aka ce idan ka aure ta ka take ta ba za ka auri yarta ba ko sai ya zama auren an yi saɓani cikin ingancinsa wata maza ba ta ce bai inganta ba ɓatacce ne ba aure aka yi ba takun da kai mata haramun ne ai ka ga aure bai inganta ba wata maza ba kuma ta ce auren ingantacce ne to ta ɓangaren haramci wannan auren kamar ingantacce ne kasta hihi yawa babu zancen halarci in dai an yi saɓani na jiro kamar in dai an yi saɓani a cikinsa to kawai za a ɗauke shi kamar sahihi ne wannan ƴar ta zama ƴarka ba za ka aure ta ba a babu zancen wasa wal jam'u bainal ukutaini an haramta maka ka hada tsakanin ƴan uwan juna guda biyu ya da kanwa shi ma kuma min jami'il jihad ya da kanwan nan uwa ɗaya uba ɗaya suke ko uba ya haɗa su ubansu ne ɗaya ko uwarsu ne ɗaya ba za ka haɗa su kishi a ƙarƙashin miji ɗaya ba sai dai in ka saki waccan ka iya auren waccan ko in waccan ta mutu ka iya auro waccan yawa haɗawan wa an tatsi ma'ubainar ukutai ne yawa shi ne aka haramta wal mar'atu wa ammatuha an haramta auren mace da gaggwanta ka auri mace kuma ka ce ka auro kanwar ubanta ko yar ubanta wannan haramun ne a hadisi wannan manzo Allah ya haramta Qur'ani ya haramta mana hada tsakanin yan uwa ne wa an zama baina ukutayn to a hadisi ingantacce kuma manzo Allah ya hana a auri mace a auro gwaggwanta au khalatuha ko a auri mace a auro innata yar uwata ko kanwar uwata a hada su tare bi mulkin da sunan mallaka au nikahin ko da sunan aure duka haramun ne ka mallake su duka bayinka ne ya da kanwa to in ka taki ɗaya ɗaya fa farjinta ya haramta gare ka ko ka sai da ita ko ka yi kyauta da ita ko kuma ka yi sadaka da ita ko ka karya mata fansa yadda za ta fita daga ƙarƙashin mulkinka ka gane ai sannan kuma idan kana auren ɗaya ɗaya baiwar ka ce to in ka taki matar auren baiwar bai halatta ka yi sadaka da ita ko da ɗaya aure ne ɗaya mallaka ne duka baya halatta ka haɗa su a lokaci ɗaya ka taki waccan ka taki waccan da kowace irin siga bi milkin au nikahi to alhamdulillah to masha Allah shine kaka ɗaya wannan ba laifi eh eh babu laifi ita kamar ta zama yarsa kenan ta bangaren wannan dangin amma ba uwa ɗaya uba ɗaya suka hada da uwarta ba kaka ne suka hada da uwar wannan ba laifi zai iya aulanta sai me mutu Allah wani bayani kata ne da maji da mai ta izo da mai abu nan gambo ko don kafin nan ko rata albasa mara kama a kasuwa albasa mara kama da kuma sai ne? shafi na nawa na hawul wajib baita ya zama na karatu tamrini na nawa tamrini na shida أحول الجمل الفعلية الآتية إلى جمل اسمية كلام ما أقول لك أنا أقول لك كثير بس يبقى من الباقي حول الجمل الفعلية كجوير ده جملولي فعلية الآتية ميجوة wanda za ta zo guda shidan nan a jere ka juya su ila jumalin ismiya zuwa ga jumloli ismiya dukkan su jumla fi'iliya ne guda shidan to jarrabawa da ya maka ka juya su koma jumla ismiya na farko ya ce ba almiftahu almiftahu mabudi ki da ake bude makulli da shi ba a ya tozarta bimana ya bata to sai ka ce almiftahu ba a ka gane ai ba a ba fili ne ma ba to ka juya ya koma jumla fi'iliya ismiya sai zama al-miztahu shine a farko sai ba a din ya koma karshe kawai wannan juyawa zaka yi babu bambancin kalma asra al-qidaru al-qidaru jirgin kasa asra yayi gaggawa bi ma'ana yayi sauri jirgin kasa yayi sauri in ya zo da wuri kenan to in za ka mada jumla ismiya sai ka ce alkidaru sari'un jirgin kasa din sari'un mai gaggawa ne wancan ma za almifta za ka yi to almiftahu da'i'un almiftahu mabudi da'i'un ya bata a tsara alkidaru sai ka ce alkidaru sari'un kaga ya zama mubtada da labari ya zama jumla ismiya zada nilu annilu kogin nilu zada ya datsu inda muna ta yi ruwan yana karuwa kogin nilu har yana cin wasu guralen da alami baya shiga to in za ka juya shi sai ka ce annilu za'idu kogin nilu za'idu mai datsuwa ne ta zama mubtada da labarin jumla ismiya yusminul bustanu albustanu gona yusmir yana yin ya'ya jumla fi'iliya kenan to in ka juya sai ka ce albustanu musmirun albustanu gona musmirun ta yi ya'ya yugaridu ɗa'iru a ɗa'iru tsuntsu yugaridu yana yin kukan tsuntsaye ka ce ana kawo albasa yugaridu ɗa'iru tsuntsu yana yin kuka irin kukansu na tsuntsu in ka ce garra da ya zama fi'ili madu yugaridu shi ne fi'ili mudari ka gane ai to sai ka ce a ɗa'iru mugarridun tsuntsu yana yin kuka yudi'u al-misbahu al-misbahu fitila yudi'u yana yin haske sai ka ce al-misbahu mudi'un ya zama jumla ismiya al-misbahu fitila mudi'u mai haske alhamdulillah sai ne ɗari da goma sha nawa to ina za mu tashi izma za ka ce ba izama ba ko mu koma su tsiran wancan shafin na ƙarshe haza wancan kenan wa hunaka adawatun ukura a wannan mahalli akwai wasu abubuwa daban ta'amalu hadha al'amala da take aiki irin aikin man da ma wajen daure fi'iloli guda biyu wa tufidu sharda kuma ita ma tana fa'idatar da sharadi wa ilayka bayanuha wa ijmalu ko ma'aniha ka karbi bayananta da kuma jumlolin ma'anoninta sai yace izma kalmar izma ita ma ta tada fi'ili mudari'i guda biyu tana daurewa ta gane ai wahiya ita izma ka in kamar in ne ta gane ai in ya kullum kum ishiru na sajiru na ya galibu kaga in ta daure maka fi'ili biyu ya kun daga ya kunu ya galibu na aka ta ya galibu an shafe nunu shine alamar sukun yawwa to ita ma izma haka take kamar inni a tufidu sharda tana fa'idatar da sharadi wa misalu ha a wancan gefen yawwa misalinta izma ta fa'al sharran tandam izma ta fa'al yayin da ka aikata sharri tandam za ka yi nadama asali ta fa'alu ne da kuma tandamu sai izma sai fa'ilatar da sharaɗi kuma ta ɗaure fi'iloli mudari'ai guda biyu na biyu shine mahama kalmar mahama ita ma tana aiki wahiyar ligairil aƙili ita tana ma'anarta yana zuwa ga wanda bayi da hankali ne kama kamar harafin ma ai mun bambanta ma da man man yana zuwa ne lil aƙili ma kuma ligairil aƙili to ita ma mahama kamar ma take ka gane ai ba ƙurani ya ce maka wa ƙalu maha ma ta ci na biyu mina ya tuni saka na biya ko ya kaga ta ci na ne asali sai aka ce ta ci na aka tafi harafin illa shi ne alamar sukun ɗin da mahama ta yi wa ta ci na ka gane ai mahama ta ci na aka ce amma asali ta ci na ne wa misalin mahama mahamatun fiƙfil khairi yukhlifhu Allah koyaushe ka ciyar cikin ayyuka alheri yukhlifhu Allah Allah zai maye shi Allah zai maye ma gulbu asali tumfiku ne da yukhlifu ko yawwa ba wata aya ma ya gaya maka wa ma tuntuku min khairin ko fa huwa yukhlifu yawwa yawwa shine yake maye shi sai ne mata akwai harafin mata shi ma na ɗaure fi'iloli guda biyu wahiyar zama ita kuma tana nuna zamani zarfin zamani ne lokaci take nuni ba guri ba ba mutum ba ta gane a zarfin zamani ne wa misaluwa mata yi safir aki duk lokacin da kaga lokaci duk lokacin da ɗan uwana ya yi tafiya usafir ma huni ma zan yi tafiya tare da shi yusafiru ne yake yusafir usafiru ne yake usafir mata yusafir aki usafir ma'ahu duk lokacin da dan uwana ya tafi ni ma zan tafi tare da shi sai me ayyana eh ayyana wahiyar din zamani ita ma zamani take nunawa kamar mata din wa misaluwa ayyana tunadi duk lokacin da ka kira ujibka zan amsa maka asali tunadi ne yau mai yunadil munadi ka gane ai sai aka shafe yaɗin saboda akwai illa shine alamar tukunna fi'ilin tunadi to ujibuka ne asali shi ma aka shafe yar aka ɗaure ba aka ce ujibka ujibuka ne ujibu ka asali fi ujibu Allah ba ya ga maka ba wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qad ujibu to idan ka sukuna sai ka ta ujib eh wannan kaula fa ai harfu kidajin ne la mahalla lahu min al-i'rab ayyana tunadi ujibuka asali ujibuka ne saboda ayyana sai aka shafe yab kuma aka aka aiki biyu na alamar sukun ga shafewa ga kuma sukun din ba ujibu aka ce ujib an cire yar kuma an daure bar duka za mu kala daya to alhamdulillah suna da yawa ne sai ne muktawul ahadisu nabawiyya hadisi na nawa ɗari biyu ba goma to har mun suka ɗari biyu da goma sha nawa to ina za mu tashi a mun yi wannan ikira ulƙur'ana ku karanta alƙur'ani wabtagu bihi wajahan lahi kuma ku nufi zatin Allah bihi da shi kar ku karanta qur'ani ku nufi wani Allah ko ku nufi wani mata'ul hayati duniya in dai qur'ani ne kawai ka karanta shi dan Allah min qabl wannan sahabbai fa yake gaya min qabl an yati a qaumul tun kafin wasu mutane su zo yuqimunahu da suke da za su dinga tsaye da alqur'ani iqamatal qidi ko irin tsaya wato tsayawar kyauro ƙadahi ne ko ƙidihi ya ta'ajjalu na hu suna gaggauta neman amfaninsa a duniya wala ya ta'ajjalu na hu ba sa jinkirta jiran sakayyarsa a lahira al'ajalu mai an baki mai ainihin su ne gaggawa duniya kamar ajilihi wa ajilihi ya ta'ajjaluna suna neman amfaninsa a duniya magaggauciya wala ya ta'ajjaluna ba sa jinkin sai sai sun je lahira Allah ya ba su ladan karatu eh shauro yawwa ilinsa in kace alqadahu kuma ƙoƙo ƙaramar ƙwarya al'ina'u ƙwarya aniya ƙwarya to alƙadahu ƙoƙo to amma ba fatawa ba ne ana yawwa to kyauro rawahu abu da yawwa wanda ake kibiya da shi in za a wato abinda in za a harba kibiya ba sai an saita ba an daidaita yanda harbin zai kyau to haka za ka bi karatun ana kawata shi ana jera shi ɗaya bayan ɗaya amma duka kuma ya ta'ajjalu nan amfanin a nan suke nema eh a ba su in ya zo lamba wani a musabaka a ba shi kujeran maka a ba shi mota baya tunanin ma ya je lahira a ba shi lada dama ba dan ita yi ba to ku din yanzu ku karanta shi wabta gubi wajen Allah ta'ala ku nemi yardar Allah da shi tun kafin masu yin sadan duniya su rawahu abu dawud an jabirin ikira'u alamauta kuma surata yasin ikira'u surata shine maf'ulin ikira'u surata ikira'u surata yasin ku karanta surar yasin alamauta kuma ga matattunku bi ma'ana wanda suka zo halin fitar rai domin tana sauƙaƙa wa mamaci fitar rai rawahu ahmad aqallu ma yujadu fi akhir zaman mafi kalancin abin da za a iya samu na alkhairi a ƙarshen zamani dirhamun halalun sisi ɗaya na halal in zamanin sisi ne in zamanin taro ne ka ce taro ɗaya na halal in zamanin afu ne ka ce afu ɗaya na halal in zamanin siwala ne yanzu ba shi ne ƙaramin kuɗi ba mafi ɗanɗanta takardar naira biyar ka samu naira biyar a yanzu ta halal zalla ba shubuha ba haramu a ciki shi ne abin da yake da wahalar samu a ƙarshen zamani au akun ko ɗan uwa yusa bihi da ake amincewa da ɗan uwa ka samu wai ba sai ɗan uwa na jini ba ɗan uwa musulmi wanda zai rufa ma asiri ba zai ci naman ka ba in ka bar gurin baka tunanin zai ha'ince ka in ka ba shi kuɗi baka tunanin zai ci amanar ka in kai bulaguro ka bar shi a gidanka ba ka tunanin zai ha'ince ka cikin iyalinka shi ne abin da yake da wahala a ƙarshen zamani ka samu ko da sisi ɗaya ko naira biyar ta halal ko ɗan uwa ƙwaya ɗaya wanda a rayuwarka za ka amince da shi ɗari bisa ɗari ba ka tunanin zai ci amanarka kai wannan yana da wahala a ƙarshen zamani ballantana jama'a da yawa ballantana a tara dukiya a ce duk ta halal ce shi ne mafi ƙanƙanta abin da za a iya samu in har an samu to shi ne shi ne mafi ƙanƙanta rawahu abu dawuda wa ibnu asakir al ibnu umar akbarul kaba'ir mafi gilman manyan zunubai al-ishraku billah yin tarayya ga Allah bauta wa wani Allah wa qatlun nafs da kisan kai wa uququl walidain da saba wa iyaye wa qawlu zuri da fadin zur abinda baka ji ba baka gani baka ce ka ji ka gani rawahu al-bukhari wannan wajen bada labari kenan akwai qawlu zuri akwai shahadatu zuri akwai hadisi da yake ala wa qawlu zuri ala wa shahadatu zuri to kaga ya zama daban-daban kenan qawlu zuri a cikin mutane haka kana magana ka wani abin da ba a yi ba ka ce a yi abin da ba gani ba ka ce ka gani shahadatu zuri kuma a gaban alkali aka kira ka ba da shaida ka je ka ba da shaida shine shahadatu zuri qawlu zuri a cikin mutane shahadatu zuri kuma a gaban alkali rawahu al-bukhari akasiru zikral maut ku yawaita tuna mutuwa duk halin da kake ciki ka tuna zaka mutu in kana cikin halin kirki in ka tuna mutuwa sai ka tsara ka san abin da kake zai amfani ka bayan mutuwa in kana cikin hali na banza na sharri to zai sa ka daina dan ka san fa sharri kake tara wa kanka da zai cutar da kai a lahira fa innahu yumahisu dhunuba kajiba domin tuna mutuwa yana shafe zunubi zai sa ka tuba kai istighfari in ka tuna zaka mutu wa yuzahidu fi dunya yana sa gudun duniya idan ka ji ma za ka mutu ka ce to nan ne wannan faɗi tashi da fafutukar tala dukiya abin da zan mutu ma kuma ya zame mun hisabi fa in zakartumuhu idan kuka tuna mutuwa inda rigina a lokacin da kuke cikin wadata hadamahu tunawa mutuwan nan zai rushe muku wadata sai ka gama a ce ba komai ka tara mu zai sa ka yi ta ɗebo wannan abin da yake fito da akawun ɗin kana ta sadakarwa fi sabilillahi kaga ya rusa wadatar wa in zakartumu inda alfaqari idan kuka tuna mutuwa lokacin talauci ardakum zai sa ku yarda da aishi kuma da rayuwar da kuke ciki ta talauci duk tsananin talauci in ka tuna za ka mutu to ashe ba abin zai kare talaucin ba da wama ma za a cikin sa kaga ba za ka tada hankali ba rawahu ibnu abi dunya al-anasi akasiru min salati alai min fi yawmil jumu'a wa lailatul jumu'a manzala ce ku yawaita yin salati gare ni a cikin yinin juma'a da kuma daren juma'a fa man fa'ala zalika duk wanda ya aikata wannan kuntu lahu shafi'an wa shahidan wa shafi'an yawmal qiyamah zan kasance masa shahidan mai shaida a gaban Allah ka gane ai wa shafi'an zan zame masa mai ceto yau mai kiyamata ran tashin alkiyama zan ba da shaida akan wannan masoyi na ne wannan kaga ba shaida akan musulmi ko ba musulmi ba ba shaida akan mumini ko ba a'a a shaidar soyayya ba ai ka gane ai an ce almar'u ma'a man ahabba yawai ta salatu ga manzon Allah shi yake nuna kaunar ka ga manzon Allah to manzon Allah zai ma zai zai shaida a gaban Allah kai masoyinka masoyi ko yana tare da masoyi kuma zai cece ka yau mai kiyama saboda ka yawaita masa salatu rawahul bayhaqi an anas akasiru bai san an an an anas ba amma ya kawo bayhaqi to shikenan eh da ce rawahul bayhaqi ba ya kawo rawun hadisin ba mu mu ya kawo bayhaqi ne ya rawace shi daga anas dan malik akasiru min salati alai. ku yawaita yin salati gare ni fa inna salatakum alayya domin salatun ku gare ni magfiratun gafara ta li zunubikum ga zunuban wadudubu niyyar darajata wal wasila ku nema min daraja a wajen Allah da kuma tsani fa inna wasilati inda inda rabbi domin wasilata ko tsani na da za a bani a wajen ubangiji na shafa'atul lakum ceto na gare ku ashe amfanin wajen ku zai da yi ati sayyidana wa nabiyina muhammadan alwasilata wal fadilata wad darajatan rafi'ata to shine ce ku roƙa masa in ya samu to kuma kun samu a sa an yaba saka rabuka maqaman mahmuda to a wannan lokacin ne zai yi ceto rawa ibnu asakir an an hasan ibnu ali to alhamdulillah malam basiru shafi babi na nawa riyadu salihin babi na ɗari uku da goma sha nawa babi na ɗari uku da shida ashirin zulhijjati wannan babi ne da yake bayani hani ga mutumin da goman farko na zulhajji suka shigo yana raye wa arada an yi bahi kuma yana so ya yi layya idan goma ga wata ya yi to an masa hani an aka zice in ga rukon wani abu min sharihi na gashinsa ya aski wani abu a gashinsa in dai watan zulhijja ya kama au azfara ko ya riƙi wani abu na farautansa ya yanke farce hatta yi bahi har sai ya yi layya a gane a yi hadisin da ɗan gidan gumi ya yi inkari idan gomin zulhijja ya kama wannan na hayu karahatin ne hali ne na karhanci ba na hayu ta harimin ba in aka ce watan laye ya kama to karka aske komai a jikinka na gashi karka yanke komai a jikinka na farce har sai kayanka dabbar ka talayya wannan fa liman arada an yi da shi ga wanda yake son yin layya ko yake da halin yin layya an ummi salamata radiyallahu anha qala tace qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana lahu zibhun wanda yake da abin yanka an kace zabhu yankan zibhu abin yanka dabbar yanka duk wanda yake da abin yanka ya zubahu da zai yanka shi alayya to fa iza a halla hilalu zulhijja idan watan zulhijja ya kama fala ya akuzanna min sha'arihi wala min azfarihi shay'a shay'an shine maf'ulun ya akuzanna fala ya akuzanna shay'an kada ya riki wani abu kada ya aske wani abu min sha'arihi na gashin jikinsa wala min azfari wala falautansa hatta yudahiya har sai yayi layya rawahu muslimun babu nahi an halifi bil makhluqi babu da yake bayanin hani ga yin rantsuwa ga wani makhluqi abinda ba Allah ba ko menene ko wane ne haramun ne kai rantsuwa da sunan wani abu wanda ba Allah ba kannabi yake kamar annabi na rantsa da annabi wannan nahi ta harimin ne hani ne na haramci wal ka'abatu da ka'aba wal mala'ikatu da mala'iku na rantsa da jibrilu ko da mika'ilu was sama'i ko na rantsa da sama wal aba'i ko na rantsa da babana wal hayati ko na rantsa da rayuwa wal ruhi ko na rantsa da rai wal ra'asi ko na rantsa da kai wa hayatin sultani ko na rantsa da rayuwar sarki wa ni'imatin sultani na lantsa da ni'imar sarki wa turbati fulani na lantsa da kasar kabarin wani wal amanata na lantsa da amana wa hiya min ashaddiha nahayat waɗannan da ya lissafa maka ya daga mafi tsananin su wajen hani da aka yi rantsuwa da su waɗanda ba su ba shine dan dama dama saboda waɗannan da akwai wani abu na girma ko daraja wanda wani zai zaci cewa ko abun bauta ne kace kace annabi akwai masu bauta a annabawa daga sai annabawa bane isra'ila kamar ka'aba kamar mala'iku akwai masu bauta wa mala'iku ko waɗannan an shi ne mafi tsananin hali da aka yi ga rantsuwa da wani wannan akwai abin da wasu mutane suke faɗa yanzu wadda yawanci sun ɗauka ba komai bane kuma haramun ne ka ba ira ne ke aikata kamar idan ana magana sai ce girman kujerarka ma'anarsa ka lantsa da girman kujerarka ma'anar girman kujerarka ka lantsa da darajar an an koma ka lantsa da shi kenan ai suna faɗa eh girman kujerarka to lantsuwa ce a haramun ne annabi na umar radiyallahu anhu ma an wasa daga abdullahi dan umar ya da Allah ta tabbata gare shi shi da baban nasu anin nabi shi kuma ya rauta daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce inna Allah ta'ala yanhaakum an talifu bi aba'ikum lalle hakika Allah ta'ala yana muku hani akan rantsuwa da ubanninku ومن كان حالفا دون كسنت زي لنسوا فليحلف بالله لله يلنس إلى الله لام الأمر لي فليحلف بالله لله يلنس إلى الله أو ليسمت كوكما يشلو إن يسمى زي يلنس وهذا سنة الله با تو يشلو كل يلنس إلى كومي واندبا الله متفق عليه وفي رواية في الصحيح wata ruwaya da ta zo cikin sahihu bukhari faman kana halifan duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa fala ya halib kar ya rantse da komai illa billahi sai dai da Allah au ko kuma da yaskutu yayi shiru da ya mutu da yaskut da abu ne haza ne aka ce uskut da yi shiru aka ce usmut ka yi shiru akwai ansit ma ansitu ansitu shi ma ku yi shiru ake nufi وعن عبد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء لا تالهوا بالدواجي kar ku yi rantsuwa da ɗagutai su ne gumaka wala bi aba'ikum kar ku rantse da ubanninku da yake lokacin ba a daɗe da balo jahiliya ba da an saba rantsuwa da lata da uzza ka gane ai za ka zane labil uzza ko labil lata to wannan an hana kar ku yi rantsuwa da gumaka da kuma ubannu wanda duk laraba a jahiliya suna yi rawahu muslimun at-tawagi jam'u dagiyati jam'i na dagiya wa hiya al-asnam ita ce gumaka ita ce dagiya wa minhu al-hadisu daga wannan aka samu lugga a hadisi da maza Allah ya yi tambaya wannan fa gunkin suwaye aka ce hazi ɗagiyatu dausi wannan ai gunkin ƙabilar dausu ne sunan ƙabila ce ta laraba ta san kowace ƙabila da gunkinta ai abin nufi ɗagiyatu dausin sanamun gunkinsu ne wa ma'abuduhum da abin bautarsu shine ma'anar ɗagiya wa ruya fi gairi musulmin an rawaito a cikin wata ruwaya wanda ba ta musulun ba bit dawagiti da ismul jami can a duka jami ne can an ce dawagi jami ne na mai dagiya in aka ce dawagitu jam'u dagutu jami ne na dagutu in ka ce dagiya gunki ne amma da ta'anisi in ka ce dagutu gunki ne amma muzakkar wancan sunan mata ne dagiya wannan kuma sunan maza ne to jam'in sunan mata shine dawagi jam'in dagutu na maza shine dawagitu wa huwa shaytanu shine shaytan tunda tunda shi namiji ne ana mai kiran lamirin namiji wa sanamu da kuma gunki duka duka ana gaya musu وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي من حلف بالأمانة دون دي لنسوا دا أمانة فليس منا باية تعالى أمانة دي إيه na rantsa da amanar Allah akwai masu faɗa to kamar ka ce ka rantsa da annabin Allah ai ba da Allah ka rantsa da wani kayan Allah ka rantsa eh ita ita amana ita ma halittar ta aka yi wa Allah ya babu labari ba inna aranna amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilna wa ashfaqana minha lokacin da aka halitta amana aka yi tayin wa zai kalba aka bujiro wa sammai da kasai wal jibali da duwatsu fa abaina an yahmilna suka ki su karba suka ce kai ba za mu iya ba wa zai iya daukar amana wa hamala hal insanu kawai shi da alibata a bashi zai iya inna hu kana zaluman jahula dama shi ya kasance mai yawan zaluntar kai ne jahula mai yawan jahil ba ma jahilan ba ba zalimin ba zalimin jahulun ba zaluma akwai mubalaga jahulan mai yawan zaluntar kansa ne kuma yawan da ya sani da bai kalba ba amana to karka rantse da amana annabi ya ce duk wanda ya rantsuwa da amana fa laysa minna baya tare da hadisun sahihun hadisi ne ingantacce rawahu abu dawud bi isnadin sahih wa anhu dai daga shi buraida qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man halafa duk wanda ya rantsuwa fa qala a rantsuwa ta yace ni bari'un min al-islam ni nayi bara'a daga musulunci ni in nayi kaza ni ba musulmi ba ne alal misali ko in nai kaza kafiri nake ai akwai masu faɗa ko in nai kaza shege nake to wannan wanda ya danganta kansa da kafirci ya ce ni ɗin na yi bara'a da musulunci in dai har na yi kaza ko in dai ban yi kaza ba fa in kana kaziban in ya kasance rantsuwar ƙarya ya yi to fa huwa kama ƙala wannan kamar yadda ya faɗa kamar ana zance aka ce haba haka aka yace in ba haka ba kafiri nake to in ko ƙarya yake to kafiri ne fa huwa kama kala sai kuma ayi yadda za a dawo musulunci amma dai an fita haka manzo Allah yace in dai ƙarya ya faɗa yana ba da labari aka ce haba yake in ba haka ba arne nake ko ko in ba haka ba kafiri nake to in dai har abun ba haka ba ne to fa huwa kama kala wa in kana sadiqan ka gane ai to in ma gaskiya ya faɗa idan labarin da ya faɗa aka ce haba yake in ba haka ba kafiri yake to fa la yarji'a ila islami saliman ba zai dawo musulunci lafiya kalau ba in ma gaskiya ne akan gaskiyar ya faɗi wannan ka ga wannan ai ba rantsuwa bane wannan ba rantsuwa bace amma yayi mummunar kalma da in ƙarya yake kafir da shi a musulunci in kuma gaskiya ne to ba zai dawo lafiya kalau ba zai dawo da ƙura ta zunubi sai ya tuba sai ya istighfari shine falan yarji a ila islami saliman ba zai dawo saliman lafiya kalau kirewa sulai yawwa salim a ila islami zuwa ga musulunci sai ya hada da yan dabaru sai ya istighfari ya tuba ya dan yi alkawarin ba zai kala ba to sannan a dan kakkaɗe shi ya dawo musulunci wato tunda an ce ba zai dawo ba a sai a waje yake ita fuskar kalmar bari undunar islami fa yake ko gaskiya kake bai kamata ka faɗa ba to kaga wannan zai shigo har da abin da sauran mutane suke yi bare bare sai yi nabi wangu ka a ta wannan ba kyau in ba haka ba wai shi ya ki annabi eh nabi wangu sun da abu kamar kawai hira in ba haka ba ya ya ya wai ya ki annabi to kin annabi ku ai ba ba abu ne mai sauki ba kin annabi kafirci rawahu abu dawud akwai saura wa ibn umar radiyallahu anhu annahu sami'a rajulan yaqul abdullahi dan umar yana kasan yana cikin fuqaha sahaba daga ibn umar annahu sami'a rajulan yaqul abdullahi dan umar ya ji wani mutum yana cewa lawal ka'aba na rantsa da ka'aba ka gane ai la din wato harafi ne na ƙari kamar la uku sunu biyo mil kiyama ka gane fa la uku sunu bi mawaqi'in nuju fa la uku sunu bil khunnas to la din fala warabbika la din kawai ƙari ce ya ji wani mutum yana cewa ya rantsa da Ka'aba fa qala ibn Umar sai Abdullahi da Umar ya masa la ya halib la ta halib bi ghairillah kar ka rantsa da wani Allah fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu domin ni na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa bi ghairillah duk wanda yayi rantsuwa da wani Allah fa kad kafara hakika ya kafirta au ko ku ashraka yayi shirka wannan aure shakku min rawi ibn umar shi guda ɗaya ya faɗa kafaran ne ko kuma ashraka to wanne ne ba wanne ne ba wanne ne mai sauki duk dai ne fita daga musulunci kaga shi ta sarwa mai zafi ce duk wanda ya rantse da wani Allah to ya kafirta ko kuma to lafazin aka ce yayi shirka rawahu turmizi wa qala hadithun hasan alhamdulillah amma su a gunin ku a zahiri a a akwai saura a zahiri wannan ne ya fi muni eh eh to ai akwai shirkul asgari eh eh akwai kufurin duna kufurin eh ji ibn abbas da aka ce wa mallam ya kullu ma anzalallahu fa ulaka humul kafiruna sai ta kufrin duna kufri kalamin kafirci ne ba wanda yake fitar da mutum daga musulunci ba in dai bai halatta ba bai ce abin da ya halal ne musulunci ya yarda da shi ba kawai fasikanci ne kala yace wa fassara ba'dul ulama shashin malamai kaji zancan shashin malamai ya fassara qaulahu kafara au asharaka kowanne ma ala tagalizu abu ka kaularawa ne ba wai haramci na asali ko shirka ko kafirci na asali ba kamar ruwa kamar da aka rawaito annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riya'u shirku ba ma shirkul asgarin ba akwai ruwa da ta zo cewa riya'ai shirka ne amma shirkar wata iri karama to saboda haka in ma kafirci ne in ma shirka ne ana ga tagalizu ne kaurara haramci ne in haramci yayi kauli da yawa sai kaga ya kusa ya zama kafirci to alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله هذا أنت صنوك الحمد لله السلام عليكم ولا يقول إلى الله ما لا يسوع هذا ما له السلام عليكم جلال الله فيها السلام عليكم جلال الله فيها بني كده يقوم بني السلام عليكم شو هنا أنا السلام عليكم هلا عبد الله السلام عليكم جلال الله فيها يا سما الحمد لله أنت صنوك الحمد لله جلال الله فيها